الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لقد أكرم الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضلها على غيرها من الأمم لقيامها بما يحبه الله من العبادة وسعيها لأداء ما فرضه عليها من الواجبات فجعلها خير أمة أخرجت للناس بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر فقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون عباد الله إن الأمر بالمعروف هو ما وافق شرع الله ظاهرا وباطنا والنهي عن المنكر هو ما خالف شرع الله ظاهرا وباطنا وهو أصل عظيم يقوم عليه الدين وشعيرة فاضلة بها سلاح الأمة وصيانتها من الانحراف والتبديل وهي سبيل الأمة للبقاء والنجاة من الهلاك فبالأمر بالمعروف تقصر الفضائل وتزهر المحاسن والطاعات والحسنات وبالنهي عن المنكر تندثر المساوئ والمعاصي والسيئات قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم عباد الله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال أهل الإيمان وصفاتهم ولأهميته قدمه الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا يدل على وجوبه على الأمة فهو فرض من فروض الكفايات ولقد قامت الأمة أمة الأمة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ صدر الإسلام ولكن الأمة أكثر حاجة للعناية بها والقيام بشأنها فالضرورة داعية إليها لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة كثير من الناس وغفلة كثير من الناس عن هذا الواجب العظيم وصار الأمر أشد والحذر أعظم لانتشار الشرور والفساد وكثرة دعاة الضلالة والباطل فالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قيام بوظيفة الأنبياء والرسل قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فمتى أضاءت هذه الأمة هذا الواجب لحقها شر كبير وفساد عريض وانتشر الظلم والباطل وقد ذم الله سبحانه وتعالى أمة من بني إسرائيل كانت كذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كما أثنى من أهل الكتاب في ذلك فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فنحن أولى بالقيام بهذا الواجب عباد الله ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحلى بصفات الداعية الحكيم الصابر المحتسب فيتحرى الرفق والحكمة والعبارات المتناسبة والطيبة مع الرحمة والشفقة بالمنصوح عند نصحه ووعزه قال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال سفيان الثوري ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر وينهى عنه عدلا فيما يأمر به عدلا فيما ينهى عنه عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله يا كو abinda nake so wannan sati na tunatar da kaina da ku shi shine mas'ala ta umarni da kyakkyawa kuma da hani akan duk abin da yake muku idan muka leka zan mu gani tabbas ubangijinmu ya girmama wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya fifita ta akan sauran al'ummu sabida tsayuwa da take yi akan abin da ubangijinta yake so na daga ayyuka kuma da kai kawo da take yi na ta cimma burinta ko ta aiwatar da abin da aka umurce ta ta bada na daga abin da aka wajabta mata shi sanya ubangiji ya sanya ta mafi alkhairin al'umma wadda ta huta daga cikin mutane sabida ni sabida umarnin da take yi da kyakkyawa kuma da hali da take yi akan mugun aiki sai sanya ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu ali imran yake cewa tabbas kun kasance mafi alherin al'ummu daga cikin al'ummu wanda suka gabata wanda suka gabace ku dalilin da ya sanya ku kasance mafi alherin al'ummu saboda kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hari akan duk abin da yake mummuna wannan shi sanya ko kasance masu tsira masu rabo a wannan rayuwar ku ta nan duniya masu rabo a rayuwarsu ta gobe kiyama ya ku ‘yan uwana musulmai idan muka leƙa umarni da kyakkyawa ba komi ba ne ba, illa mutum ya umarni da abin da ya dace da abin da shari'a ta zo da shi. Abin da Ubangiji ya sanya ya tabbatar maka ya ce maka ga abin da idan ka yi shi za ka samu tsira, ga abin da idan aka yi shi za ka samu rabo gobe kiyama ka yi umarni a kan shi. abin da yake kuma hari akan mummuna shine duk abin da ya saba wa abin da shari'a ta zo da shi. idan muka diba zan mu gani umarni da kyakkyawa da hari da mummuna asali ne wanda yake mai girma a cikin wannan addinin namu kuma ibada ce wanda take da fadala kuma ibada ce wanda a ƙarƙashinta da kai gyara halayya al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da sanya ta akan tafarki wanda yake mai dake kuma da nisanta akan duk abin da yake bid'a da canza wannan addinin idan muka leƙa zan mu gani umarni da kyakkyawa hanya ce wadda za ta sanya bawa ko al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta samu rabo ta samu tsira a wannan rayuwar ta ta duniya kuma da rayuwar ta ta gobe iyama umarni da kyakkyawa albarkacin shi ne dukkan wa'ansu ayyuka wanda suke da fadala za su tabbata gare mu kuma dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke da kyawu wanda suke da kyawu za mu gansu a tare da mu za mu samu biyayya cimma burin mu zuwa ga wurin ubangijin mu haka hani akan mummuna shine abin da zai sanya dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke na banna mu kawar da su ubangijin mu ya so mu ubangijin mu ya ba mu ladan wannan takaitawar da muka yi ko hana kawunan mu zuwa kaiwa da duk abin da yake mummuna ubangiji yake cewa tabbas a cikin ku za a samu wata al'umma wadda za ta ringa kira akan alkhairi alkhairin nan da take kira akan shi shine za ta ringa umarni da kyakkyawa za ta ringa hari akan mummuna kuma wannan wanda suka kasance daga cikin wannan al'umma wanda suke kira akan akan akan suke umarni akan kyakkyawa suke hani akan mummuna wannan su ne wanda za su samu rabu a gobe kiyama ya sanya hadisin da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka hutar da shi hadisin Abu Huzaifa Huzaifa bin Yaman manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake rantsuwa yake cewa na rantse da wanda raina ke hannun shi wallahi ko ku ringa umarni da kyakkyawa ko ku kuma ku ringa hani akan duk abin da yake mummuna ko kuma da gaugawa azabar ubangiji ta zo ta same ku da wannan kashedi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana bayan an bujuro mai da abin da zai wakana da abin da zai wakana a wannan duniyar da abin da zai wakana gobe kiyama shine yake ma al'ummar shi kashedi ko ku ringa umarni da kyakkyawa ko kuma ku ringa kuma ku ringa hali akan duk abin da yake mummuna ko kuma azabar ubangiji ta zo ta yi da baibayi a gare ku kuma ubangiji zai kawo bushin shi dora a gansu da akan ku za ku ringa roƙon shi ya ɗauke muku wannan azabar ubangiji baya amsa muku addu'a shi baya amsa muku addu'a ku ba ya sanya umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wannan siffa ce daga siffofin mutane wanda suke masu imani saboda mahimmancin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ubangiji ya gabatar da shi akan sallah ya gabatar da shi akan bayar da zakka shi ne ubangiji yake bayyana mana yake tabbatar mana yake cewa mummunai maza da mummunai mata shashe su matsinta al'amarin shashe ne suna umarni da kyakkyawa suna hani akan mummuna yake cewa sannan suna tsayar da sallolinsu suna bayar da zakka wannan shi ke nuna mana mahimmancin umarni da kyakkyawa mahimmancin umarni da kyakkyawa kuma da hari akan duk abin da yake mummuna wannan kuma abu ne wanda ubangiji ya jawo ya shabta ma kowane bawa ya sanya shi farko kifaya ne wajibi ne idan wa'ansu sun yi tsayin daka akan umarni da kyakkyawa da hari akan mummuna sun sauke wa wanda ba su hutu ba suke tsayi suke suke umarni da kyakkyawa ba suke hari akan mummuna amma dai mu sani duk lokacin da al'umma ba ta yi tsayi ba ba a samu ba waɗanda za su rinka umarnin da kyakkyawa ba suna hajji akan mummuna ba to dukkan wannan al'umma azaba za ta zo da ta yi da baibayi a kansu kuma su yi ta roƙon ubangiji ya yaye musu ubangiji su ba ya yaye musu ba dan haka idan muka ɗauka zan mu gani tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba abin da aka yi hobbasa a kan shi kamar a rinka umarni da kyakkyawa ana hani akan mummuna idan muka ɗauka a wancan lokacin ana bayani akan buƙatuwar al'umma akan umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna to ina ga wannan lokacin lokacin da al'amari suka dabai al'amari suka dabuce suka lalace zan mu gani tarbiyya ta koma abin da ta koma yara sun koma abin da suka koma lattijawan ma sun koma abin da suka koma zan mu gani ba don komi ba saboda tsananin jahilci da yake da baibaye mu kuma da sanin ina shari'a ta sa gaba abin da ya dace ga mutum ya yi tsaye akan shi ko abin da ya dace mutum ya yi tsayin daka akan shi bangaren shari'a shi haka kuma da rafkan ma wanda ta samu wannan al'umma da haka yana da kyau mu yi kokari mu zagi ne don tsaye duk abin da za mu gani sawa'un a wurin ayyukanmu sawa'un a cikin gidajenmu sawa'un a cikin iyalanmu sawa'un a cikin abokanmu sawa'un a cikin waɗanda muka fi ƙarfinsu ko akan wanda suka fi ƙarfinmu mu yi kokari mu kawo umarni da kyakkyawa mu yi hani akan duk abin da yake mummuna aiki wancan satin mun karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk wanda ya ga wani abin da abin kyama abin da yake abin aiku ne abu wanda yake na lala ya yi kokari ya kawar da shi da hannayen shi idan baya iyawa ya kawar da shi da da harshen shi idan baya iyawa ya kawar da shi da zuciyar shi wannan shine yake nunawa lalle kana da raunin imani a cikin zuciyarka da haka wajibin mu ne mu zage damtse mu ringa umarni da kyakkyawa muna hani akan mummuna sabida mi sabida wannan lokacin da masu iya banna da alfasha ta yadu kuma masu kira akan bata suka yi yawa zaka samu talabijin ne wa'ansu mutane ne abukai ne wa'ansu abuka aiki ne wa'ansu abubuwa makamanta haka zaka same su babu abin da suke nihi a gare ka illa su kiraye ka kan hanya wadda suke tabanta to mu kokari mu yi mu nace akan kiransu akan dukkan ko akan umarni da kyakkyawa da hani akan abin da yake mummuna wannan umarni da kyakkyawa da hani akan abin da yake mummuna wannan aiki ne na annabawa kuma ya umarce mu kamar yadda ubangiji yake bayyana mana yake cewa waɗanda suke bibiyar wannan annabin wanda yake gobawa wanda bai san karatu bai san rubutu ba yake cewa wanda suka same shi a cikin littattafansu a taura da injila da injila ba komi ba yake umarta su da shi ba yana umarta su da da da da da da da da aikata aiki wanda yake kyakkyawa da hari akan abin da yake mummuna kuma yana ɗauke musu dukkan wa'ansun da waye wanda wanda ubangiji wanda ya dora musu wanda ba sa iya ba yace dan haka wanda yake nuna mana tabbas umarni da kyakkyawa da hani akan abin da yake mummuna aiki ne na annabawa da kuma kai ma idan ka ka hawo kan wannan turbar kana kira akan abin da yake kyakkyawa kana hani akan abin da yake mummuna tabbas kai ma ka siffantu da aiki wanda yake aiki na annabawa tabbas idan muka leka zan mu gani duk lokacin da al'umma za ta ce da sarayar da wannan aikin ta fasa umarni da kyakkyawa ta fasa umar ta fasa hani akan abin da yake mummuna tabbas sharri sharri sharri wanda yake babba zai zo ya same ta bayan haka banna wanda take mai faɗi za ta zo ta lullube wannan al'ummar kuma dukkan wani zalunci da wata ƙasa za ta zo ta samu wannan al'umma yana da kyau mu zagi ne damtse mu san abin da yake mana ciwo mu san abin da ya dace a kan mu umarni da kyakkyawa da hari a kan mu guda hakika idan muka koma kan kissan banu isra'ila zan mu gani wajen ya zargi wata al'umma akan rashin umarni da kyakkyawa da hari akan mummuna shine ubangiji yake cewa ya tsine wa waɗanda suka kafurce daga cikin banu isra'ila akan harshen annabi dawud da harshen annabi isa alaihi salam yake cewa sakamakon sabawa ubangiji da suka yi kuma sakamakon huce gona da iri da suka yi akan wannan shari'ar tamu bayan haka yake cewa menene sababin da ya sanya ubangiji ya tsine musu yake cewa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu babu wani mummunan aiki wanda za su gani ana aikatawa su hana a kan shi su ma ne sun aikata shi ya ce cewa tur da wannan al'amarin nasu tur da wannan al'adar tasu me ya sanya sabida abin da ya kawo musu inuwa shine in hani akan mummunan aiki wanda suka gani ana aikatawa haka idan muka leƙa cikin banu isra'ila ubangiji ya ya yabi wata al'umma wa'ansu mutane wanda suke kasancewa suna umarni da kyakkyawa suna hali akan mummuna yake cewa har abada ba za su zo ɗaya ba waɗanda suka yi imani waɗanda aka wanda aka ba su littattafai littattafai shine min ahlil kitabi laysu sawa'a har abada ba za su zo ɗaya ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ana yatluna ayati llahi ana allahi wa hum yasuduna daga cikin mazowa littafi yahudawa da nasarawa da kai waɗanda suke karanta ayoyin ubangiji dare da rana kuma suna hani akan kuma kuma suna sujada suna kai suna kai goshin su zuwa ga ubangiji suna gurfanar da goshin su a ƙasa suna yi wa ubangijin su sujada yake cewa bayan haka suna umarni da kyakkyawa suna hani akan mummuna dalilin haka ubangijin su ya yabe su da haka yana da kyau a matsayinmu na wanda muke musulmai lokacin da zan yi kira ko zan yi umarni da kyakkyawa mu yi hani akan mummuna mu siffanta da siffa ta mai kira zuwa ga zuwa ga tafarki na ubangiji ya kasance muna da mun sawa kanmu riga wadda take riga ta mai da'awa wanda yake da cike da hikima mai haƙuri kuma mai neman lada a wurin ubangijin shi ba wai dan a ce kai kai kai ba kai ne mai hanawa kai ne mai sawa ba ba dan wannan ba kai dan Allah idan ka hana akan banna kai dan Allah ka hana dan Allah kuma ka umurta dan Allah yake cewa wajibin mu ne mu kasance muna da hikima muna da salo wurin hali wurin umarni da kyakkyawa da hali akan mummuna kuma ya kasance muna da tausayi ga wanda za mu yi wa nasiha mu sanyo shi a jikin mu mu sanya tsoron Allah mu sanya wannan al'amarin da nasiha wannan da muke mai muna yin ta ne ba dan komai ba dan ubangijin mu ya ba mu ladanta kasancewar zaka samu wani ya ga wani yana aiki wanda ba haka ba maimakon ya zo ya same shi a gehe ya ne nasiha nasiha wanda ta ratsa shi da ayoyi da su da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bar shi ya zo tsakiyar jama'a ya ringa hadin aibin shi yana tuzartar da shi idan za ka yi umarni da kyakkyawa ka yi hani akan mummuna ka samu mutum a gehe kuma ka sa wa kanka riga haƙuri na duk abin da za a faɗi maka za ka jure kuma ka nemi ladan wannan al'amarin da kake yi wurin ubangijinka dalilin haka ubangiji yake tabbatar mana yake faɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi kira akan tafarkin ubangijinka bil hikma da hikima da salo wanda wanda za ka faɗi wa za ka yi ikana'in shi za ka yi kwamfanki ɗin shi akan ya biyo abin da kake so ka faɗi kuma da hanya wadda take mai kyau haka yake tabbatar mana a can cikin suratul yusuf yake cewa wannan shine tafarki na ad'u ila allahi ala basiratin ina kira zuwa ga ubangiji akan basira da ni da wanda suka biye kenan ana so lokacin da mutum zaka same shi zaka yi umarni da kyakkyawa ko kai hanya akan mummuna ka samu korarren wuri kuma ka san irin kalmomi wanda za ka yi amfani da su kuma ka sanya wannan al'amarin da kake yi kana yin shi ne dan Allah Allah sakanta maka Sufyanu Sauri yake cewa ya dace yana da kyau ga wanda zai yi umarni da kyakkyawa ya yi hari akan mummuna ya kasance mai taushin rai mai taushin rai ya kasance mutum ne wanda yake da salo wanda ya san irin maganar da za a yi wa wanda ya zo ya umarce shi ko wanda ya zo ya hane shi haka ya kasance mai adalci saboda ba ka zo ba kana aiki irin wannan aikin ba kuma ka zo ka ce ka yi wa mutum akan wannan ka yi wa mutum nasiha akan shi ko ka umarce shi akan koma bayan shi saboda la tanha da khulqin wa ta'ti bi islahu kadda ka zo ka hana wani a wani wata halayya wa an su wanda suke aikatawa kai kuma ka zo ka fage a bayan idan suka rinka aikata irin su ya kasance kai ka nisanci da irin wannan kama kanka adalci shi sanya ubangiji yake bayyana mana kadda ya ku wanda kuka yi imani dan me ya sanya za ku ringa faɗa abin da ku ba ku aikatawa ya kasance abin da zaka yi umarni da shi na kyakkyawa abin da zaka yi hali da shi na daga mummunan aiki ya kasance kai ka nisance shi ɗari bisa ɗari sannan ka zo ka yi wa wanda za ka yi wa nasiha ka mai nasiha akan wannan abin shi ne ibsu biyar sauri yake cewa labudda mutum ya kasance adali akan shi yi wa kanshi adalci adali akan abin da yake umarni da shi adali akan abin da yake hadawa da haka mu yi kokari irin abubuwa da muke gani ana aikatawa a cikin gari wani kana da ikon ka hana wani kana da ikon ka hana shi da zuciyarka wani da hannunka kana da ikon ka hana sawa'un ko auren aikin ka ne a matsayin ka na babba ko kuma a cikin gidanka a matsayin ka na jagoran gida wanda aka kora maka amana ko kuma ya kasance a wani wuri ne wanda kana da sulta kana da karhin da bakinka kadai ya isa ya hana abun ko hannunka ya isa ya hana abun ku kai kokari ka hana wannan shine ake kira da umarni da kyakkyawa kuma hani akan mummuna Allah ta tarda mu da tsayuwa akan umarni da kyakkyawa kuma da hani akan mummuna wallahi al'umma ba za ta ba za ta ba za ta ba za ta taba kasancewa ba a cikin alheri ba matukar ba ta umarni da kyakkyawa kuma ba ta hani akan mummuna Allah ta tarda mu